الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأناك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimarsa ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta a maritan yinin alhamis 29 ga watan zulqa'ada shekarar 1445 wanda ya yi da shi daga watan mai 2024 a wannan dare insha Allah wanda shi ya zama daren mu na farko na daya ga watan Zulhijja insha Allah Allah ya ba mu albarka a wannan wata mai albarka mai alfarma a za mu tashi babu ma ja a tilku hani wa nahwihi wato babi zai mana magana game da wato alkuhan matsafa ko bokaye wa nahwihim da wanda suka bi tafarki irin nasu a mala anan zai magana akan wato boka ne da duk wani mai cewa yana da fa'ido duk wani wanda yake yana da awan gaibu duk wani wanda yake yana neman taimakon aljanu duk wani wanda yake yana ba da labarin abin da zai faru a nan gaba duk wani wanda yake ba da labarin wani abu ya bace ana nema ya faɗi inda yake ko kuma a buƙaci ya je ya riskar da wani cutarwa ga wani mahaluki to wannan su ne alkohan wa nahwihi da ire-iren duk masu yin irin wannan aiki ko boka ne sunansa ko sunan shi matsabbaci ko sunan shi mai rufa ido ko ma mai sunansa to anan shine malam zai yi magana game da shi malam ya rawa muslimun fi sahihi an ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما mala ya kafa hujja da wannan hadisi da cikin sahih muslim ma muslim ya ruwaito fi sahihi a sahihin littafin sa an ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam da ɗaya daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anin nabi sallallahu alaihi wa sallam take ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yace man ata arrafan duk wanda ya tafi wajen boka wanda yake da awan cewa ya san gaibu fasalahu an shay'in ya tambaye shi gami da wani abu fasaddaqahu kuma sai ya gaskata shi lam tuqbal lahu salatun 40 yawman ba za a karbi sallarsa ba matsawan kwana 40 wannan malam yadda inda yace ma muslim ya rawaito haka ma muslim ya rawaito ta hanyar ina jin Muhammad ibn al-Musanna daga Ubaydullah al-Umari daga Nafi' Maula ibn Umar daga Safiya binti Abi Ubayd al-Thaqafiyya daga wato matar Umar matar Ibn Umar matar Abdullahi dan Umar ita Safiya din take ruwaitowa daga ɗaya daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wasu daga cikin malamai suka ce wannan ɗaya daga cikin matayen manzon Allah kamar Abu Mas'ud Dimashqi yake cewa ana baka wannan Hafsa ce da kuma wannan a fili yake saboda ita Safiya binti Abi Ubayd kusan ruwayoyinta baki da tana yin su ne daga daga wato daga Hafsa kasancewan ita mata ce ga abdullahi dan umar a malai ce take cewa abdullahi dan take cewa matan manzana tana rubutuwa daga manzan Allah mana ata arrafan duk wanda ya tafi wajen wani boka al-arraf shine wanda yake da awan sanin gaibu yake da awan an ce wani abu ya bace a ce a ji a duba ga yana raye ko baya raye sai a faɗa mishi wani mutumi ya bace wa yana raye ko baya raye sai ai yana raye a ji a duba gabas ko a duba yamma ko a duba ko kuwa a wani abu ne ya bace ce ku je ku bi nahiya kaza sai ba ku muqaddimat sai ba ku wasu muqaddimat wasu isharori yace shi yana gani abin yana daga bangare kaza wasu malamai sun ce wannan shine arraf duk wanda wani abun sai bace ko yana neman wani abu yana to a ji a duba gani wai yana da rabo a wannan abin zai samu wannan abin da yake nema ko ba zai samu ba ko zai samu da a rayuwarsa ko ba zai samu ba to duk wannan wanda yaje ya tambaye irin wannan irin wannan mutane sune ya ce ya tafi wajen al'arrahuna sai manzo Allah ya ce mana ta arrafan duk wanda ya tafi wato wajen ire-iren waɗannan mutane bokaye fasalahu an shay'i ya tambaye shi gami da wani abu lam tuqbal lahu salatu 40 salah 40 laila Allah ba zai karbi sallarsa ba kusan kusan dare 40 wannan shine riwayar muslim 40 laila a nan za a rumala ya ce fasaddaqahu sai ya gaskata shi to wannan riwaya ba ta sahih muslim a dai mu sahih muslim dake hannun mu sahih muslim dake hannun mu cewa aka yi fasalahu an shay'in lam tuqbal lam tuqbal lahu salatun 40 laila amma ba fari fasaddaqahu ba ya gaskata shi ba ita wannan ƙari ta zo ne a cikin muslim ba Muhammad ba Muhammad shi ma yana rawaitowa daga Yahya al-Qattan daga Ubaidullah al-Umari daga shi daga ita wato Safiya binti Abi Ubaid al-Thaqafiya daga ɗaya daga cikin mata manzon Allah sanadi ne ya inganta a sabani wanda ke cewa bai inganta ba ko imama wasi kada ya ruwaito wannan ƙari ai dole ya bayyana ƙarin sa saboda shi wato general ne a wannan harkar shi kansa wato in ya ruwaito mahaddaci ne sosai ko da haddasa ya faɗa mala a yadda to balle imam Ahmad zai bada hadisi shi yana kan bada hadisi ne da littafi kamar yadda wannan shine abin da ya shahara daga wajensa in zai bada hadisi yana bada hadisi ne daga littafi da haka ba za a ce yayi wannan ruwaya ruwaya ta fadarariya ba kamar yadda wasu daga cikin masu bincike suka yi kokarin cewa fasan daqahu wannan babu babu ita ruwaya babu ita ruwaya wannan fasan daqahu ya tabbata daga musallai Imam Ahmad sannan kuma Ibn Battah a cikin kitabul iman ya fitar da shi ta hanyar Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Harith saboda ka yi imamu ahmad mutaba'a ko imamu ahmad shi kadai ya rawaito wannan fuska ta saujo da amsa balle kuma an masa mutaba'a kuma ma'anan babu wani cin karo da juna akwai yadda malamai ke fitar da ma'ana din a nan in za a tuna amin yi mun yi magana kan wannan hadisi a baya kan wato wani ma'anan wannan hadisi cewa mana ata arrafan fasa'adahu an shay wanda yana da biyan bukata sai ya je wajen ire-iren waɗannan mutane ya ce a je a duba wasu a gani wai yana da rabon ko bai da rabo zai samu ko bai samu ba abinsa da ya bace yana ina a wannan ana rashin karban sallarsa na kwana arba'in ba ana magana an ɗauki masa wajibin yin sallan ba ya ce tun da ba za a karɓa bari in je yin sallah ɗin in yi yin sallah to Allah zai tambaye shi wato laifin kin yin sallah da bai ba amma yana ana ga ya masa cewa ne ba za a karbi wani sallah da zai yi zan kwana arba'in idan muka daki sallah anan tana maga tana nufin sallah wacce muka saba ita sallah irin wannan azhar al'asr magriba isha to kaga za wajen kwana 40 ba za a karba ba wata kila sauran wasu abubuwa na sa sadaka sa da sauran su a karba amma idan muka daki salatu tana maganan wato wannan na kira ce fi siyaqi annafi wato tufidul umum kaga ana maganan sallah baki da nafilar ta da kuma da kuma wato abin da dinsa ba za a karɓi wata sallah ba haka manzo Allah ya faɗa wanda kuma wannan shine zahiri a riwaya ba za a karɓi wata sallah ba in aka sake ma da bukawa aka ce salatu ana magana da wata addu'a wannan wato ma'ana ce ta yare to kaga ba wani abin alheri da zai yi fara za a karɓa a kwana arba'in to duka hadisin zai iya ɗauka duk da wannan ma'ana ta uku ma'ana ce mai barisanciyar ma'ana to amma dai za ka iya ɗauka saboda lafazin as-salat tana nufin addu'a خذ من أموالهم صدقة طهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم كمس الدعاء كتي وصل عليهم كمس الدعاء فزي زما أننا لم تقبل له صلاة أي لم تقبل له دعاء ولا كربو وتا الدعاء با duk wani abin da zai yi ko du'a musala ko du'a ibada ba za a karba ba wanda ya ji ka duba kaga wannan fa halin wanda ya ji kenan fa tambaya ba fa halin wanda shi aka zo aka tambaye shi ba wannan shi ne laifin wanda ya je tambaya kuma shi ma wato akwai akwai wato yanda malamai ke tafsiri akwai yanda in ya tambayan ba shi kasa in yaje wato za a ce babu imani kamar yadda zamu zo mu karanta hadisi a gaba imamu imamu nawawi muhayyidin an-nawawi da yazo sharhin wannan hadisi yake cewa ana ana magana ba za a bashi lada ba lada ne ba za a bashi ba amma wajibi sai yayi wannan ibada yace ba zai wannan ibadan ba Allah ta'ala zai tambaye shi to sai wannan ƙarin da muka samu fasaddaqahu ya tambaye shi ya karkata shi muna da kuma wani hadisi ga ma yi hadisin nan a nan gaba za mu karanta cewa idan ya gaskata shi to ya kafirce mu abin da aka kama zan Allah a to ya kafirce ne ko kuwa in aka ce wato kusan kwacin kwana 40 da ba za a karba ba kaga na 40 da za a karba kenan wannan yana cewa ba bai kafirta ba a zahirin riwaya to shi yasa malamai suke cewa wannan kaidi ne ba kaidi na sharadi ba wannan hada laysa qaidun qaidu shart ba kaidi na sharadi ba akwai mata tsakanin kaidi na sharadi da kaidi na agalabiya kaidi na hali wannan kaidi ne na halin galibin masu zuwa tambayan bokayi galibi sun je da sauransu gasarta su to wannan fasar da kahu da manzo Allah ya faɗa ba ya faɗa wai sharadi ne sai ya gasarta sannan za a bashi wannan laifin ba a zuwa ne wannan shine wannan wato zunubin amma ya je ga zakata kuma yanzu ya shiga cikin wani ɗaya daga cikin ababe guda uku da malamai ke faɗa sai an je an duba a gani a ɗaya daga cikin abubuwan da malamai ke faɗa shine kawai ya tafi abinsa ya je ya ce shi zai tambaya da wata bukata zai je tambaya ya gani ko ya jaraba to kawai kwatankwacin zuwan wuce wannan wurin wannan boka din ya je ya tambaya kawai tambaya da ita fasalahu an shay'in ya tambaye shi wani abu to ba za ka bi sallarsa na kwana arba'in ba ko da da ya je bai karkata shi ba ko kuma da ya je sai yake irka gari cewa shi saboda ya rasa yadda zai yi ne amma ba yana jin cewa shi wannan bokan bai da rabo a wajen Allah ta'ala amma dai jin min babi ne na bari ya je a ko ta ware ko ta ko me ake cewa ko irin ta fara sha ne in ba in ta yi ruwa rijiya ba ta yi ruwa masai kawai ya tafi a haka to a irin wannan a irin wannan shine malamai a wato wannan hadisi ya sha ya shafe shi ba za a karɓi sallarsa na kwana 40 ba amma idan ya zama kun saddaka ya gaskata shi idan da je sai ya gaskata shi ya dinga da cewa shi wannan ya san gaibi yanda ubangiji ya san gaibi ya san gaibi yanda ubangiji ya san gaibi to wannan shine wato magana cewa ya kafita da akasin da aka fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka magana cewa la tuqbal lahu salatun 40 laila tana magana kawai in ya tafi ne wata kila da yaje ya riga cewa ai shi ma yana mu'amala da aljanu aljanu kuma ba ko shi yake ƙarya ba akwai wasu abubuwa da suke dan garwayawa ɗaya cikin ɗari to kila a cikin ɗaya cikin ɗari ne ya dauko gaskiya guda ɗaya ya gaya masa shi ma ya amfana ya dai kai labarin abin da yake so ya kai labari gami da shi to wannan wanda ya irin wannan to kai ɗaya ba za a ce ya fita musulunci ba kai tsaye ba za a ce ya fi musulunci ba ya je ne ya san cewa zalunci yayi yana kuma jin cewa abin da ya haramun yayi ya kuma san cewa wannan bokan da ya je shi ba kowa bane wajen ubangiji makaskanci ne ma'amala yake da shaidanu amma tare da haka ya je saboda yana ganin shaidanun idan aka je su cuta wani ko su je su sa ma wani ciwo ko su je su raba auren wance da wani wannan za su iya yin wannan abu sai ya je tunda shi ma yana ma'amala da wannan shaidanun ya je to ka je ka ga mu shaidanun ka sai min kaza to wannan wanda ya irin wannan aiki shi ba za ka zo sallar da kwana arba'in ba tare da cewa da ya je bai gaza shi ba tare da cewa da ya je yana ganin shi kasashe ne a wajen iko na ubangiji amma shi din ma shi ma ba za ka karɓi wato sallar da kwana arba'in ba amma idan ya je kamar da muka faɗa ya rika jin cewa wato ya gaza shi ya rika jin cewa yana da cewa shi ma ya san gaibu ne kamar yadda ubangiji ya san gaibu sannan kuma yana da tasarrufi akan gaibu na ubangiji yana tasarrufi zai iya wato a wato canza abinda ubangiji ya kaddaro abinda ubangiji ya hukunta a rayuwa to zai iya canzawa Allah ta'ala ya yi wani ba mai kuɗi ba ne amma shi wannan bukwa zai iya canzawa ya zama ya zama mai kuɗi to shi ma shi a irin wannan wannan mutum ya fahimtarci baki daya kamar da hadisi nan gaba zai zo ya magana to kaga wannan shi ya cikin halayen guda biyu da malamai ke faɗa hali na kuma wannan mun yi magana kan shi ne mutum ya tafi wajen irin wannan mutane saboda jaraba shi saboda ya nuna cewa shi gajiyayye ne kamar da maza Allah ya tafi wajen ibnu sayyad ka haga wannan shi bane babu wani ne ban za a bashi ma lada ya tsaka tiliya lada ma za a bashi kamar da maza Allah ya tafi wurin wannan wannan wato saurayi wanda wato ya riga wasu yan gane gane maza Allah ya je ya nuna wato gazawarsa a muka ce nan da yace an ba'd azwajin nabi Abu Mas'ud ad-Dimashqi a cikin littafin sa al-Jam'u bayna sayyihain yake cewa wannan hafsa ce wanda kuma ko da ma ba ta hafsa bane zahirin abinda aka saba sani daga safiya ibn abi ubayd as-saqafiya ita tana riwaya ce daga hafsa daga kuma wasu daga cikin mutanen gidan umar dan khattab sai hadisi na gaba wa an abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala man ataka hinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad rawahu abu daud malati hadisi daga abu hurairah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah yace man ataka hinan duk wanda yaje ya tafi wajen wani boka fa saddaqa sai ya gazgata shi bima yaqul da abin da yake faɗa masa faqad kafara bima unzila ala muhammad ya kafirce abin da aka sakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gazgata shi ta hanya guda biyu ko dai zama ya gazgata abin da ya faɗa masa ya rika jin cewa shi din wannan mutumi ko kafin mai magana kan ma'anar hadisin wannan hadisi malam ya ya ce imamu abu da fitar da shi imamu abu yana fitar da shi da shi da imamu ahmad imamu tirmidhi da ibn majah ta hanyar yahya al-qattan daga hammad ibn salima daga hakim ibn al-akram al-basri daga abi tamima tarif ibn mujalid al-basri al-hujaymi daga abu huraira wannan sanadin sa rijal mutaqat amintattu ne hakim al-basri ga da wato karancin riwaya riwayoyinsa ba su da yawa saboda haka wasu daga cikin malamai ba su gama sanin shi sosai ba to amma dai wurin mutanen basara an san shi al'auf al'arabi hamad ibn salma duk suna ruwaya daga wajensa saboda haka ko waɗannan manyan malamai na masana guda biyu suke ruwaya daga wajensa ya sanya ba za a ce ba san shi ba sannan kuma wasu daga cikin malamai ibn khalfun ya nakalto daga ali ibn madini cewa fiqa ne ali ibn madini daga cikin babban malamai da suka san wato marwaita na kasan bakara sannan imamu abu dawud ya wasaka shi an-nasai ya ce laysa bihi ba'd ibn hibban ya ambace shi a cikin asiqat ɗinsa saboda haka mafi karanci abin da za a ce ruwayan sa shine saduq ne ruwayan sa hasan ce ruwaya ce wacce take mai kyakkyawar ruwaya za a karba kamar yadda al-hafiz ya faɗa a cikin al-kashif sabanin shi ibn hajar da yake cewa fihi ne akwai rauni ga tare da shi babu wani rauni tare da shi hadisin sa ko ne zama a hadisi ne hasan ko ya zama sahihi to shi abu tamima al-hudaimi faris ibn mujarrib shi tika ne daga cikin tikat ya je daga wasu daga cikin sahabbai irin su jabir ibn samura jundub ibn abdullah al-bajali ibn umar abu musa al-ash'ari da sauransu amma dai bai ji daga al-bukhari yana cewa bai ji daga bai ji daga abu hurairah ba wannan riwaya ta mu bai ji bai ji wannan hadisi daga abu hurairah ba shi yasa al-tirmidhi yake ruwaitowa daga malamin sa muhammad ibn isma'il al-bukhari yake rawana wannan riwaya da shi al-akram da kuma da kuma shi wato abu tamima al-hujaimi saboda yana cewa bai ji daga bai ji daga wato abu huraira ba yake cewa fa da'afa muhammad min hadha al-hadith min jihati isnadi sai rawana wannan hadisi ta bangaren isnadin sa to ko al-bukhari ba shi kadai rawana wannan hadisi ba imamu al-baghawi imamu az-zahabi a cikin al-kaba'ir sun rawana wannan hadisi suna cewa wannan hadisi sanadin sa akwai rauni to amma wannan koda mun ce sanadin wannan hadisi akwai inqibai na shi abu tamima alhujaymi bai ji daga abu huraira ba amma yana da wasu ashawahi yana da wasu bangarori hanyoyi da yake da su da za su karfafe shi ya zama hujja bal ya zama hadisi tabbatacce ma lalle maza Allah ya faɗi wannan magana makamancin wannan a banda wannan ruwaya ana da ruwaya da da Imam Ahmad ya ruwaito Imam Abu Dawud shi ma ya ruwaito ta hanyar khilaf al-Basri daga Abu Huraira kaga wannan hanya ce wanda yake irin wannan dai lafazin da muka da muka kawo khilaf shi ba da tabi daga Abu Hurairah Abu Hurairah ba to kuma dukkan su mutanen Basra ne wataƙila wani ya ce akwai zai yi yawa su haɗu ɗaya ga ba daya to ko da shi ba an faɗa haka Imam al-Bazzar da Tabarani ya ruwato surwato hadisi daga Imran ibn Husayn hadisi ne mai tsawo daga ciki akwai irin wannan lafazi din muna ta kahina fa da kuma ya kaga shi ma wanda daga Imran ibn Husayn ne ba daga Abu Hurairah ba shi ma wanda yana kara karfa wannan ruwaya duk da cikin sarjanta akwai Abu Hamza al-Attar akwai al-Hasan da bai ji daga Abu Hurairah ba a bai ji daga Imran bin Hussein ba banda shi kuma akwai ruwaya daga Abdullahi dan Abbas akwai ruwaya daga Ali bin Abi Talib da sauransu wannan hadisi ya tabbatacce kamar da malamai ke faɗa hadisi ya tabbatacce ruwaya daga Abdullahi dan Abbas babu wannan lafazin amma akwai ruwaya daga Ali bin Abi Talib dan haka dai hadisi ya tabbatacce hadisi ne wanda yake hasan bi shawahidi kiza Sheikh Nazar Albani a cikin Sahihul Jami'a yace hadisi ne hasanun sahih hadisi ne wanda yake ya tabbata da haka wannan hadisi ne wanda yake ya tabbata ko da a wannan ɗan daurin isnadin bai tabbata ba a nan muka ce akwai kafir cewa gazgata shi wato matsafi ta bangare guda biyu ko dai ya zama ya gazgata shi ta hanyar jin cewa duk abin da wannan matsafin ya gaya masa to shi ma ya je ya leko ne ko ya sani ne yadda ubangiji ya san gaibu haka wannan matsafin ya san gaibu to wannan kai tsaye a musulunci duk wanda ya zama yana gaskata shi kamar yadda mummunai ke gaskata ubangiji a sanin gaibu da yayi to wannan duk wanda ya faɗa ka ya fita musulunci ko kuma ya rika jin cewa wannan matsafin yana da zai iya canza hukunci na ubangiji na gaibi da yayi wato hukunci na alkauniya da yayi yayi wani matalauci amma shi zai canja ya zama mai kuɗi yayi wani ba zai samu mulki ba amma zai iya canzawa ya ci ya samu mulki in ya rika cewa da taimakon wannan matsafin ne zai samu mulkin nan nasa ko da ubangiji ko ya kaddaro zai samu akasin wannan mulkin ne to wanda ya fahimci ci baki ya saboda ya gwama ubangiji da wani a abin da ba mai iya yin wannan abin sai ubangiji a wajen mummuni talaka wanda ya fita musulunci daga cikin abin da zai ƙara fitar da shi daga musulunci shine wato idan a idan ya bokan ya sanya shi wasu aikace aikace yace wasu yanka ko ya je ya ƙara kusanta kashi wasu aljanu ko ya wani wuridi ko ya sa wani turare wani ta hanyar ne wannan aljanu zai zo ya tambaye shi me yake so ya gaya mishi me yake so kuma ya gaza ta wannan bokan cewa idan ya aikata wannan shine hanya ɗaya tilo da zai sami biyan bukatarsa to shi ma wannan wanda ya irin wannan ya fi musulunci kaga wannan shi ta hanya guda biyu da zai zama ya kafirce abinda aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tsare mu a mana ce walil arba' hadisi kuma ya tabbata daga wato malamai guda hudu yace malamai guda hudu yana magana Abu Dauda yana magana An-Nasa'i yana magana Tirmidhi yana magana Ibn Majah wato banda Muslim banda banda banda Al-Bukhari wal Hakim da kuma Al-Hakim An-Nasaburi wa qala kuma Al-Hakim yace sahihun ala shartihima an akwai wurin kamala akwai Abu Hurairah gaba okay wasu sa an abi hurairah ni ma nuska ta nan sun sa an abi hurairah amma arwayar asalin nuska ta malam ita babu kamar da a shek sulaiman yake faɗa a cikin sharhi babu wannan ƙarin an abi hurairah da yace an sai dan dashi dashi haka kamar yin tabiyinin ta ibrahim ne ko yawa to amma ni nan ba san me yasa suka ƙara ba idan ya zama na shi a share din baban shi jika malam da yayi sharhi tafsir kitabu tafsir ɗinsa sharhi kitabu tafsir yace mala haka ya rubuta ya tabibi a wajen ya fari a wajen wato kaman ya dan shirya masa Abu Hurairah ya rubuta ko wane ne sai ya bar wajen haka eh kusan ma haka yayi haka to amma wasu kuma sai suke ƙara rikar da wannan to idan sun samu a wasu nuska ya rikar da abin su shikenan amma idan ba haka ba to kaga bai dace ba ba a haka a kayyar ta ta hakiki ba ka zo akan ni na ga abin da na rubuta ba rubuta abin ba kai dan ka gane ga abin da yake a zuciyata ko abin da nake nema kai ka dace ka same ta kai kuma ka je ka ƙara rikar da ita a sai dai ka sako kasa a bracket ko a hashiya ko wani abu irin wannan ka faɗa ka ce amma wannan abu hurairu ne a wajen amma wasu sun riskar da ita kuma zan yi mamakin ya zama a wata nuska din akwai domin shi wato jikan malamin a shek suleiman yake cewa babu inda inda malam ya ya faɗa haka shi a iya nuskan da ya duba da kuma su abu naka ne maganin akwabe ka su wani suka fi kowa sanin littafin malam yace an abi mazala yake cewa man ata kahinan man ata arrafan duk wanda yaje wajen boka au kahinan ko kuma matsafi fa saddaqahu bima yaqul ya kaza tashi da abin da yake fada fa qala kafara bima unzila ala muhammad ya kafa shi abin da aka sukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ma yace walil arba'a a wurin wato manyan malaman nan guda hudu abu dauda an-nasa'i at-tirmidhi ibnu majah wannan kuskure yayi su waɗannan mutane hudu ba su fitar da wannan hadisi din ba ba su fitar da wannan hadisi daga shi daga wato abu hurairah bayan da mala ya faɗa wannan shi wato shek suleiman wanda ya shehin wannan littafi ce fa'adul musannif ila al-arba alaysa kadhalika yadda mala ya danganta wannan hadisi daga waɗannan malamai guda hudu to ba haka abin yake ba fa innahu lam yarwi ahadun minhum ba wanda ya rubuto daga wannan hadisi daga wajen su واظنه تبع في ذلك الحافظ ina tsammanin malam ya bi al-hafiz ibn hajar ne wajen wannan azumi da wannan danganta musu wannan hadisi da yayi fa ina huwa azahu fil fath saboda al-hafiz ya danganta ba wannan malamai guda hudu wannan hadisi zuwa gare su ila ashabi suna zuwa ga wadannan malamai na sunan wal hakim da kuma al-hakim fa wahima sai ya kuskure ولعله اراد الذي قبله وذيل الحاج الحافظ yana nufin wannan hadisin makanta a farko na Abu Hurairah wannan hadisin na Abu Dauda wanda shi yake nufi sai ya kuskure shi kuma da sai bishaka kuskure to kaga fa yadda fa ake fa yake zake na ilimi wannan jika sani da sai an ce to a kira malam ya bashi wani uzuri ce malam yana nufin wannan hadisin kan ba wannan hadisin ba amma sai wannan kuskure ne kai tsaye to sha ilimi haka yake ilimi ba daukar daskarewa in malam ya yi kuskure haka ake zuwa a ce kawai ya yi kuskure imamu ahmad shine ya fitar da wannan hadisi da al-hakim an-nasaburi da al-baihaqi suke rawaitowa ta hanyar yahya al-qattan daga auf al-arabi daga khilas ibn amr al-basri al-hajari daga abu huraira wannan shine riwaya da muka ce tana yi ma tana yi ma wannan riwaya ta abu da shaida amma muka ce khilas khilas ibn ibn khilas ibn amr al-basri shi ma bai ji daga bai ji daga Abu Huraira ba dan haka riwayar akwai intibai akwai akwai rauni ya ji daga wasu daga cikin sahabbai ya ji daga Aisha ya ji daga Abdullah dan Abbas ya ji daga Ammar amma tare da haduwar su da Abu Huraira za ta yi amma dai bai ji daga Abu Huraira ba kamar yadda Imam Ahmad ya faɗa sannan kuma yana riwaya daga Ali bin Abi Talib sai dai riwaya daga Ali bin Abi Talib riwaya ce mai raunin gaske saboda yana riwaya daga rubutu da Al-Harith al-A'war ya rubuta Al-Harith al-A'war riwaya daga Ali bin Abi Talib riwaya ce mai raunin gaske wanda yana yin ƙarya kamar yadda cikin imamu a sha'abi suka faɗa sau da kagare wannan ruwaya yana yi ma wato yana mun shaida hadisin da muka faɗa a farko in suka haɗu su biyu suna ƙara ƙarfafan juna sannan kuma ga kuma ruwaya da ake da shi daga imran ibn husayn da sauran ruwayoyi da ake da shi da kuma akari na abdullahi dan mas'ud ga akari na abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud zai faɗi wannan magana ce an kafuta ba da ra'ayin kansa ga ruwaya na zamu zo mu faɗi ta yanzu saboda haka wannan ruwaya tabbas ta tabbata daga manzon Allah cewa manzo Allah duk ya ce duk wanda ya je wajen boka ko matsafi ya ga ka tashi to ya kafa abin da aka sakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ɗayan biyu ne ko dai a samu imani ko a samu kafirci ko dai ka gaskata manzon Allah shikenan za ka kare ta boka ko ka gaskata boka dan haka ka kaita manzon Allah wannan shi ɗaya daga cikin guda biyu da manzon Allah ya bada ya bada zabi duk wanda ya zaba ɗaya to shikenan ba ba shi ba ɗaya wanda ya zaba ɗayan ɗayan kuma shi ma ba shi ba ɗayan kuma Allah ya tsare mu malaka ce wa abi ya'la abu ya'la al-mawsili ya rawato bi sanadin jayyid sanadi wato jayyid mai kyau a ani bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud mithluhu irin wannan dai magana mawqufan amma magana ta abdullahi dan mas'ud kaga wannan yana ƙara sheda ma wancan ruwayoyi cewa hadisai ne da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ya'la ya fada wannan hadisi game da malam ya fada da al-bazzar lafazin sa shine man aka kahina aw sahira duk wanda ya je wajen wato matsaboka ko kuma sahira matsafi musaddaqa sai ya gaza shi baya qulu faqad kafara ba uzila ala muhammad ma da ce bisardin jayyid wato yana ya jawar isnadinsa a sheikh suleiman shi wato jika malam shi ma da yanzu sai ce isnaduhu ala sharti muslim aka shaɗin imam muslim alhafiz a cikin alfathul bari da ya kawo wannan sanadi na abu ya alace isnaduhu jayyid ta kila daga wajen shi malam ya ɗauko wannan cewa isnaduhu jayyid din saboda wannan shi ma sanadin sa sanadi ne mai kyau ya tabbata wannan da duk abin da yake nuna mana shi ne wanda ya je wajen boka to kun ga fa yanda fa yake cikin razani kwarai da gaske mafi kolalwan zulubin da zai samu shine ba za a karbi wata sallarsa ba la nafila la faralla kwana kusan kwana 40 wannan shine mafi karanci abin da zai samu na zulubi amma akwai wato garadi kwarai da gaske akwai yawan ma cewa zai iya tara da mutunci baki da kamar yadda wannan hadisi na sunan abi dauda hadisin abu hurairah yake nuna mana hadisi da kuma yake cikin al-hakim an-nasaburi yake cikin musamman imam ahmad cewa duk wanda ya je fakar kafara bima uzila ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta zo magana ba haka akwai magana akan ingancin eh wannan hadisi na fakar kafara wannan hadisi da ake tantaman cewa wai sun zo ko wannan lafazin ta zo ko bata zo ba shine hadisin ba za a karba wani kwana 40 ba hadisin kafirci ba hadisin ba za a karba wani kwana 40 saboda wasu na ganin cewa to in har ya gargata ko ba a karba kwana 40 ba kamar ya ci karo da wannan hadisi to kaga babu wani cin karo kuma saboda wannan fasar da kawo kamka ce wannan kaidin ba kaidi na sharaki ba kaidi na galibin halin wanda ke zuwa wajen boka dan ya gaza shi to ko da ya ce da yaje bai gaza tashin ba ko ya canza ra'ayi da yaje sai bai gaza tashi ba to dai mun dai zuwan nan dai tana nan da kwara 40 ko da yaje da yaje can sai ya ga kaba ya gaza ta ko bai gaza ta ba to lafin kwana 40 tana nan in kuma ya gaza ta to kuma yana da ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa a guda uku guda biyu mala ce wa ana imran hadisi daga imran ibn husayn marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dauka kalam magana manzon ce laysa minna man tatayyara aw tatayyara lahu baya cikin wanda ya canfi ko aka masa canfi kamar da muka faɗa canfi na daga cikin matashiyan farko na sirri na sihiri aw takahana aw tukuhi da ko yayi bokanci ko aka masa bokancin aw sahara ko yayi tsafi aw sahira lahu ko aka masa tsafi da wa mana ta kahinan duk wanda ya je wajen boka فصدقه بما يقول يا غلغتا ابنده بوكان كي فدا فقد كفر ما انزل على محمد يا كافتا ابنده aka sakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaci rawahu al-bazzar imam al-bazzar ya rawaito wannan hadisi bi isnadin jayyid isnadi kyakkyawa malana haka ce bi isnadin jayyid isnadi kyakkyawa ah wannan kuma abinda ya fada akwai nazari gaskiya isnadin jayyid sai yana magana isnadin jayyid bi majmu'i turuqihi saboda shira da yake da shi hadisin amma wannan hadisi kamar yadda muka faɗa ana albazar da tabarani tana rawaito shi ta hanyar abu hamza al-abbar ne ishaq ibn rabi' daga al-hasan al-basri daga imam ibn husayn abu hamza al-abbar yana da rauni haka a ce kuma isnadin jayyid kuma akwai akwai abin dubawa yana da rauni shi kansa sannan kuma al-hasan al-basri bai je daga imam ibn husayn ba to sai dai kamar yadda muka faɗa hadisin al-albani yake cewa hadisin yana da shawahid yana da shawahi da suke masa shaida yana da shaida daga wato hadisin Abdullahi dan Abbas yana wajen At-Tabarani da Al-Bazzar din shi ma ta hanyar Zama ibn Salih daga Salma ibn Wahram daga Ikrimah daga Abdullahi dan Abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sanadin akwai Zama ibn Salih da kuma Salma ibn Wahram suna da dan rauni amma idan suka aka suka haɗu wannan hanyar da wancan hanyar din za su za su ƙara karfafa sannan kuma akwai hadisin Ali ibn Abi Talib yana wajen At-Tabarani da Abu Nu'aym a cikin al-Hilya ta hanyar Isa ibn Muslim daga Sa'labi daga Abu Abdurrahman al-Sulami daga Ali bin Abi Talib Isa da Sa'labi su masa da rauni amma dai duka waɗannan hanyoyi guda uku idan ka hada lalle hadisi ne da zai zama ya inganta shi sa shi ransa albani a cikin sahih targhib yace hadisi ne hasanun sahih hadisi ne wanda yake ya tabbata hadisi ne tabbatacce anan kaga wannan hadisi abin da ke kara gaya mana shine a wato duk wanda ya canfi baya cikin al'umma ta manzon Allah saboda al'umma ta manzon Allah al'umma ce mai ikhlasi al'umma ce wacce take sankace mika wuya ga Allah ta'ala da kuma mika hukuncin da sakankacewa ga hukuncin da Allah ta'ala yayi amma idan mutum zama yana yin canfi kaga bai yi wannan tauhidin da ake so yayi ba sannan kuma wai aka ce wanda ya bokanci ko ya tsafi ko ya je wajen boka wanda wannan shine babu shine wato abin da ya sa maka kawo shi aka ce ya je wajen boka to ya kafarci abin da aka sakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba anan ana fa magana wanda bai je ba wanda wanda aka je ba shi ko ka bai to ina ga shi shi in an ce wanda ya je ana tantaman wato yana tsakanin ko dai a ji karban sallar kwana 40 ko kuma ma ya kafu ta baki da to ina ga shi wani wanda aka je wajen sa kaga wani babu aula ba sai a ce shi wato dalle da kafiri ne Allah ya kyauta a مالك ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن من حديث ابن عباس دون قوله من أتى كاهنا ابن الطبراني يروي wannan hadisi wajen kwacin wannan hadisi amma banda fadin sa man ataka hina banda shi muka ce wannan shi ba cikin isnadin nasa akwai akwai akwai akwai dan rauni amma dai hadisin yana tabbata bi majmu'i turuq kun ga ta wadannan hanyoyi da muka faɗa na na hadisin Imran ibn Husayn da hadisin Ali ibn Abi Talib suna yi musu shida da haka shi ma hadisi ne ya tabbata malaki qala al-Baghawi al-Imam al-Baghawi yake cewa al-Arraf ina aka al-Arraf alladhi yad'i ma'rifat al-umuri shine wanda yake da'awar sanin abubuwa na gaibi bi muqaddamatin bi muqaddimatin ta hanyar ba da wasu isharori yutadallu bi halal masruqi wanda da shi wani isharu ake kafa hujja wajen a ga ina aka wato me aka al masruq abin da aka sata din abin da aka sata ina yake sai a ce yana yana hanyar gabas ko yamma ko kudu ko arewa sai a je a nema shi al masruq wa makan dhalla kuma wani abu da ya bace maka sai aka ce ka je ka duba wato dan kusurwan kaza sai ya gaya maka wannan wani hau zalifa abu ne bai kama da wannan to sai mutum ya je wurin wannan al'araf mai da'awar sanin wannan abin sai je ya faɗa masa kuma sai je ya nemo abin to wanda ya je kawai zuwa irin wannan kaga ba za ka karɓi sallar na kwana arba'in ba wannan shine abinda abinda al-baghawi yake faɗa wanda al'araf kenan wa qila kuma aka ce huwal kahin wasu ka ce shine shine shine ne mazafin wal kahin wasu ka ce kuma mazafi shine huwal ladhi yukhbiru 'an al-mughayyabat fil mustaqbal shine wanda yake bada labarin abin da zai faru a gaibi nan gaba ce wani zai zama zai samu sarauta wani zai zama kaza zai yi kudi wanda kaga wanda shi alkahin inji wasu malamai wa qila wasu malamai suka ce alladhi yukhbiru amma fi dhamir alkahin shi wanda ke bada labarin abin da ke cikin zuciyanka yace ai kai abin da kawo ka shine kaza kamar da aka sani suna faɗa suna yin irin wannan abubuwa wasu malamai suka ce wannan shi alkahin wa qala abul abbas ibn taymiya amma malaki abul abbas shaykhul islam ibn taymiya yake cewa al-arraf ina fice al-arraf ismul kahin suna ne zai gazgatan baboka wal munajjim da wanda yake duba ta hanyar taurari war rammali da kuma wanda yake bugun kasa wa nahwi da abin da ya kama da wannan mimma ya takallamu fi ma'rifatul umuri bi hadhihi turuq da duk wani wanda yake magana kan cewa ya san gaibi ta hanyar waɗannan hanyoyi to waɗannan duka ya za ka iya kira su suna al-arraf kaga duk boka ya boka sun shiga ya shiga sai ga al-arraf al-kahin duk sama anan su daya sai dai wasu haɗu ne ka saka bambance sai ka ce al'arafu shine wanda ke da awon sanin ina aka abin da aka sace maka yana ina wani wanda kake nema ya bace maka ko wani ya bace wai da rai ko babu rai sai je ya gano maka shikenan wannan sai kaga shine al'arafu wanda kuma hanyoyi ne ta hanyoyi suke yi da dama wani lokaci idan kuka zo mishi da da hulansa ko kuma sautuki ɗinsa ko kuma wato singiletinsa ko abu irin wannan in aljane shishina ya ji warinsa shi ke sai ya ba zama duniya gani in ya cike musu shi ke sai ya zo ya gaya muku inda yake wannan sai ka ga kamar ya yi gaskiya wanda gaskiya ne kuma kaga sai da aka ja ka duba kai ne za ka gani kamar kibla da sunna tunda shi suna sauri sun je sun dubo kamar kare ne kare ba yanzu a in ka sa mushi yanzu ya yi san sunawa ya je nemo maka shi me ya abin mamaki a ciki ashe ba dabbobi na yin irin wannan saka babu wani abin mamaki a wannan saboda haka alkahin kuma shine shine wanda za ka gani shi na yi tsafin wato ziryan baki daya wannan shine wato abinda wasu daga cikin malamai suka suka wato bambanta wa qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace fi qaum yaktubuna aba jadin abajad wato wasu mutane da suke yi wato ilimin tauraron ne wanda na kasa shine abajad eh zan magana kan shi insha Allah wayan zurra fil nujum suna kuma la'akari da taurarin nan idan suka yi lissafin su a kasa sai su duba su ga taurari mai mai taurari suka faɗa haka sai su hada alƙalma su sun watsa suna faɗa wasu watsa alƙalma sai su ga alƙalma ya su ba su sai su to yau kaza za a yi kaza za a yi kaza eh na ina yawan faɗa wani in an musu magana ya ce idan suka ce maka babu sa'a ka fita ko za ka ga babu sa'a in suka ce in ka fita kai hatsari za ka ga ko ai hatsari ba ga duk wani shaidanu ne ke gwada kansu dama shaidanu su ke gwada kansu sun ce kar ku fita kun fita daga baya ka je ka yi gamu ka je ka buga ba shi kenan ba kaga su suka gwada kanka amma asali ba wai sun san wani abu ne na gaibi ba Abdullahi dan Abbas aka bashi labarin ire-iren wannan mutane sai ce ma ara man fa'ala zalika lahu 'inda Allah min khala ba na ganin wanda ya aikata irin wannan aiki yana da kaso wajen ubangiji abdullahi dan abbas wannan ruwaya da ake rubutuwa daga wajensa wato ibn wahab ya fitar shi a cikin aljami' dinsa ma'mar ibn rashi al-yamani ya fitar da shi shi ma a cikin aljami' dinsa ta hanyar ma'mar abdurrazzaq sanani ya fitar da shi ina tsammani ya fitar da shi ta hanyar ibn tawus ne abdullahi ibn tawus daga tawus ibn kaisan daga abdullahi dan abbas da sanadi tabbatacce da haka hadisi ne ya tabbata ana cewa wato at-tabarani ya fitar da shi ta hanyar abdullahi dan abbas din marfu'an zuwa ga manzon Allah amma dai bai tabbata ba cewa da ya wato rubutun abuja rubutun wato abuja asali kusan a larabci suna da wani wato hisabun jumlar da suke fada abaja da hawan hutsai kaliman hawan lokaci muna in zami wato kidaya in kana duba littafi za ka ce na farko shine a na biyu shine ba na biyu na uku shine ja na hudu shine da na hudu shine ha na biyar shine wa abada da hawan hutsai kalaman sa'afas to kaga wannan lissafi ake da shi lissafi ake da shi kowane kuma harafi yana da lissafin da ake bashi sai kamar suna cikin malamai na addini suna yin amfani da irin wannan harfa wajen su gaya maka a wani shekara aka yi rubutu kaza wani shekara kaza ya faru misali a ce a wannan shekara kaza ya faru to sun yi tashi ba zai gaya maka dubu ɗaya da dubu arba'in da biyar ba sai ya gaya maka da waɗannan harfa hisabun jumar to wannan shi babu laifi in mutum ya haka wannan shi babu laifi malamai da yawa sun yi haka to amma daga baya su masu ilimin taurari sai kuma suna amfani da irin waɗannan suna ba fitar da wannan alƙalma na littafin sai kuma su gina abu su akan waɗannan taurari din sai kuma su rika watsa alƙalma suna faɗan gaibi gaibi da sauransu irin wannan to wannan shine abu da na ba zai cewa duk wanda ya haka ina ganin ba shi da rabo abu da ana abu da ba kamar yana ganin ba musulmi bane kenan kaga wannan ma ɗaya daga cikin hujja ne na cewa duk wanda ke bokanci bokanci ya taurarin nan
na kamar da muke muke fada cewa wato duk shi sha'anin wannan bokancin turare inda har inda har mutum wato ya ya zama na irin wannan na abaja da abin da yake yi shine kokarin a tanjimu ta asiri ilimin bokancin turare wanda yake ana kokarin gano sa'a ko a kokarin canza hukuncin da ubangiji yayi to wannan shine Abdullahi ibn Abbas yake cewa ma ara man fa'ala zalika lahu inda Allah min khalaq ana ganin wanda yayi haka yana da wato rabo wajen ubangiji nan za a ko a karanta shi a ce ma ara ko a ce a ce ma ura wato la ma ara wato kamar shi Abdullahi ibn Abbas yana cewa ne ban san wanda ya aikata haka yana da wani wato rabo wajen ubangiji ba ai la a'lamu in kuma ka ce ma'ura abinda ka faɗa shi ne la'abun ba na tsammanin wanda ke da yake aikata ka yana da rabo wajen ubangiji kaga wannan shi ma yana daga cikin wato dandanan nassoshi da suka zo gami da haramcin ilimin taurari ilimin taurari na ilimin tanjim ko ilimin nujum al-ta'thiri wanda yake kokarin cewa abin da ke faruwa yanayin gudanar waɗannan taurari suna da alaƙa da farin cikin mu ko rashin farin cikin mu sa'a mu ko rashin sa'a mu albarka mu ko rashin albarka to kaga wannan shine abin da shi ana Abdullahi da Abbas ke magana nan da yace malahu fil akhirati min khalaq wato kaman ya kaman ya ciro shi ne a wajen faɗin Allah ta'ala wa laqad alimu lamal ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq wannan kusan kamar sai ya ciro cewa duk wanda yake irin wani ilimin turare to kamar shi ma ba yi da rabo a wajen ubangiji kenan in ba yi da rabo a wajen ubangiji to kaga kamar wato a fakaice yana faɗa maka ba musulmi ne ba wanda wannan shine fahimta na Malik ibn Anas daga cikin fahimta na Malik ibn Anas shi da ya kafa hujja akan cewa duk masu yin tsafe-tsafe a kashe su tun wato tun da Allah ta'ala ya ce musu ba su da rabo a lahira to ma a duniya su shi ma sa su ba su da rabo a duniya zaman bara ba su da duniya baki daya a wannan wato kuma kaga hujja ne mai kyau kwarai da gaske a to kaga wannan duk abin da ke gaya mana shine wato a tsafi da ko wani tsabbace-tsabbace da sunan ilimin taurari ko bugun kasa ko wani abu wannan duk sun shiga cikin abin da a dunkule ake kira su bokanci ake kira su bokanci ana ake kira su alkihana aka duk wanda ke yin irin wannan hukunci na boka zai hau kan shi su masu cewa wato al'arraf da alkahin al'arraf kamar yadda muka faɗa wanda zai zo ya ce wato ta hanyar ba da wasu isharori ya ce wani abu an sace maka wani abu ko kuma ana neman wani ana son a sani a mace yake ko a raye ko kuma wato wani abu ne motar ka ce aka sace aka je wajen shi sai ya bada wasu isharori ya ce a buku sura kaza a buku sura kaza to wannan shi al-araf to da duka da su da da kuma alkahin mai tsabace tsabace haka na kokarin wato ya je sadar da ya da wani wata cutarwa zuwa ga wani mahaluki a zuwa ga wani wato wata rai wata wata jiba wata gani ba to dukkan su waɗannan hukuncin su a wajen almashur a mazhabin imam ahmad hukuncin su shine wato za a nemi su tuba saboda abin da suke ba musulunci suke ba za a nemi su tuba idan ba ka ba to kuma ba su za a kashe su in kuma suka kasance suna neman taimako da da aljanu ka ganin jamhurin malamai su ma'anan suna kan cewa za a kashe su za a kashe su kuma jamhurin abin da yafi karfi a maganin malamai shine za a kashe irin waɗannan mutane ne a matsayin wanda suka suka fita musulunci sabanin kawai anan shine wato a wanda ya yake wannan ilimi na wanda ke wannan tsatsuba yake bokancin nan a karan kansa shi shi a karan kansa kawai yake kokarin ya amfana ma kansa wani amfani ne wato dai yana kokarin shi ya biya ma kansa bukatunsa ko kuma yana riya cewa daga cikin abin da yake riyawa yana yin abin da wato zai amfana ma jama'a ne misali idan wani an mishi sata ya zo ya nuna mishi inda abin da aka sace din ko bigiran da wannan abin da ya bace masa ko kuma wani nashi masoyinsa da ya bace aka nuna masa bigiran kaga wannan zai iya riya cewa shi a riyawansa kamar wato taimako na taimakon mutum yake yi to abin da yake daidai shi ma wannan a maganganun malamai idan in wannan wato da ikhtiyarinsa ne zaɓin sa ne da zaɓin sa yake yin wannan abin ko da shi a karan kansa ne yake cewa yana amfana ma kansa ta hanyar sihiri nan kuma aka yi bincike aka tabbatar cewa yana neman taimakon aljanu yana karanta wasu surkulle yana neman kusanci da su ta hanyar yanka to wannan ai kaga shine irin abin ko kuma yana wato riya cewa waɗannan taurari suna da suna da wato ta cewa tasarrufi gami da abin da ubangiji ke gudanarwa a ban ƙasa to kaga wannan da za a kashe za a kashe kafiri na motaddi ko da ko a karan kansa yake yi kamar yadda magana ganin na malamai suka suka suka gabata wannan kuma in ka duba aka duba maganan Imam Shafi'i a cikin al'um kusan wannan maganar nasa irin ta yake yake wato yake ishara sau da ko da ya ce a karan kansa yake yi shi yana biya wa kansa bukatu ne matukar dai akwai wannan ma'ana na neman taimakon aljanu da kuma wato karanta sulkulle da yanka da sauransu da sauransu da sauransu irin wannan da muka faɗa a baya to wannan shi ma kan shi za a yi ba za a tsaya a ce wai a shi a karan kansa yake bai cutar da kowa ba ba sharaɗi ne ta cutar da kowa ba a ingantacciyar magana akwai wasu maganganu amma dai wannan shi wannan maganan ita ce abin da tafi inganci a to amma sai dai akwai wani abu da yakan faru kun san wani lokaci akan samu mutum a tun yana yaro yana yaro sai su zo su fara dan bubbuɗe mashi ido su waɗannan aljanu ɗin galibi wani lokaci in ka ga ya faru ko dai ya zama wato wato a cikin kakanni ko a cikin iyaye akwai wanda ya dan yi harka da su saboda haka to su ba suna barin ba suna barin wato iyalansa bane ko tsatsansa za su zo haka su kokarin bude ma yaro ido ko wani abin wannan ko kuma ma ya ce ya huda da su su a matsayin zumunci da abokan da abokantaka da za su yi da wato iyalin nasa sai ga ce su za su su ma wato su sun ga bude wannan ido wanda in za su ga bude mushi ido ne suna ga ya mushi su maganganu daga baya kuma har daga baya ya zama ya girma ya hankaci kanshi daga baya su mai da shi boka baki daya wannan shi za ga daga baya ce wani wani ai ba da magani ke shi ba na abu bane ba ya komi shi ba da magani ke yi kaza kaza kaza kaza kaza yana yi koyar rukuya ko wani abu in zai yi wani ya zo wucewa zai ce zai iya gaya maka cewa akwai kaza akwai kaza ko ya faɗa maka wasu labarai manya to to wannan shi akwai akwai akwai magana da ya kamata a yi dan tafsiri a kansa idan ya kasance kun ga irin wannan irin wannan wato shine matashin abin da ya fara faruwa da Ibn Sayyad wannan abin da muka karanta a baya wannan wato wannan wato ziyaran wanda aka dinga suka dinga wato mushi dan gane gane har wato shi maza Allah ya ya zo jaraba shi to idan ya zama sun bude mushi hannu sun bude mushi ido har ya zama yana da wani gane gane kuma suna gaya mushi su maganganu yau ya gaskiya gobe bai gaskiya ba a to wannan shi ba zai yi a kashe shi lokaci da kai tsaye ba akwai tafsili yadda kusan shi ai a rikice yake sai rike ki tashi yau su gaya mishi kaza ko su gaya mishi kaza kun ga wannan ai shine abin da mazala ya gaya mishi ibn sayyad yace khullita alayka al-amru khullita alayka al-amru ai an ruda ka ne a rike ta kake wato abin ya haɗe maka gaskiya da ƙaryarsu sun ya haɗe maka daga shi ma wannan irin wannan hali wanda suka buɗe masa ido ba wai a karan kansa ba tun yana yaro suka fara mashi wannan a to shi ma kaga sai riga sun ruɗe su ruɗa shi abubuwan sun rikirkice mishi to a irin wannan ba za a ce za a kashe shi ba tunda ba wai da ikhtiyarin sai ki yi ba ba da zaɓin sai ki yi ba sai dai shi din ma wato idan ya zama akwai fitina yana fitinan mutane za ya kamata idan akwai daula ta musulunci ta kama shi ta wato raba shi da mutane saboda kar ya dinga ya fitina jama'a in kuma wato babu gwamnati yanzu su iyalan shi to su kama shi sashi a wani ɗakin da ba zai dinga fitinan jama'a ba saboda kada ya fitini jama'a kuma a talakana masa wato tauhidi a dinga lakana masa wato tsoron Allah da kuma jajircewa har wannan wannan takhariful jannin ya ya rabu da shi wannan wato rikirkicewa din ya rabu da shi wanda kuma an jaraba da yawa an jaraba an ga haka din in aka zama an an sa su akan harba turba ta addini turba ta kanta Qur'ani ta karanta sunnonin manzon Allah da kuma tsayuwa da azkar na manzon Allah za ka ga daga baya irin irin waɗannan mutane sun rabu da wannan gane-ganen da suke yi sai ta kokari kwarai da gaske wajen ayi a hana su su kokarin su na mai da shi ya zama boka cikakke saboda wannan ana faɗa ne tsakanin imani wanda abin da ke ba kishin imani saboda shi a irin wannan yanayi a wannan shine hukuncinsa akwai maganar cewa idan ya zama ya fara fitinan mutane a maslaha liman yana da dama imam yana da dama ya kashe saboda maslaha ba wai saboda musulmi ba da bai riga ya zama ba bai riga ya zo ya zaɓa ya koma shi bakwai ba a a yana dai kan marhala haka suna gaya mushi yan maganganu yau ya gaskiya gobe bai gaskiya ba yadda dai ibn sayyad ya fara kafin daga baya zan boka to shi ma wannan a irin wannan yanayi kuma an ga akwai matsala a iya kashe shi wannan magana ce mai tsawo ina ganin bai kamata bai kamata a nan dai a daddale ta ba amma dai ni ban san ajewa wurin abinda nake magana in aka samu a cikin al'umma wani wanda yake shi tun suna dan bubbude mushi ido har an fara cewa ya fara bada maganin nan to shi irin wannan hukuncin sa shine a kama shi a killace shi in aka killace shi a cigaba da koya mishi tauhidi a dan koya mishi qur'ani a dan koya mishi sunna a dan koya mishi azkar har wannan takhaliful janna ya rabu da shi hatta yazula anhu aw hatta tazula anhu takhalifu aljinn din Allah ta'ala ya kyauta to kusan wannan in alur duk mun faffada wasu da yawa daga abubuwa a baya sai magana fihi masail bala ta al'ula annahu la yajtami'u tasdiqu al-kahin ma al-iman bil qur'an masala ta farko shine wato ba zai yi a gazgata boka ya hada gazgata qur'ani ba ko dai ka gazgata qur'ani ka kareta bokanci ko ka gazgata bokanci ka kareta qur'ani wannan kuma a fili yake ba zai su hada a zuciya daya ba na biyu shine at-taslih bi annahu kufr qararin da Allah ta'ala ko manzo Allah ya faɗa cewa wato wannan abin kafirci ne mana ta kahidan fa saddaqahu bima yaqul fa kada kafara aka ce fa kada kafara bima unzila ala muhammad zaka duk wani wanda yake zuwa wajen boka ya riga da zumban gaskata shi yana bashi haƙƙi daga cikin hakoka na ubangiji na wato tasarrufi a hukunci na ubangiji to ga wannan ya fita musulunci Allah ta'ala ya tsare mu الثالثة أنا أكو شيني ذكر من تكوهن له أنبتن سوى أنبتن وندا wanda wato aka yi mashi tsafi aka mashi aka mashi bokanci shi ma wannan mazalla ya ce laysa minna man man tatayyara aw tatayyara lahu aw takahana aw takuhina lahu baya cikin mu kaga baya cikin mu akwai hatsari baya cikin mu musulmai kaga wannan zai iya dauka baya cikin mu mu mumunai da muke gazgata ma Allah ta'ala tauhidi kaga wannan shi ma zai dauka wannan yana da hatsari kuma kowane halin ana iya samu mutum ya zama halin shi farko bai kai baya cikin mumunai tukakku ko kuma ya zama a ana magana ba baya cikin wato mumunai baki daya ya fita musulunci الرابعة na hudu zikiru man tutira lahu ambatan wanda akai masa canji shi kazan wani lokaci ba dole mutum shi zai canfa ba amma za a yi canfa masa ce in ya kaza kaza ne ya kaza kaza ne wanda wannan kamar yadda muka faɗa wannan shine matashiyan matashiyan kowane tsafi da wannan ake farawa saboda haka sai a kula alhamisatu na biyar zikiru man suhira lahu ambatan wanda aka mashi tsafi mutum ya je yana bukatan biyan bukatansa mulkinsa yana bukatan biyan bukata a kantinsa na kasuwa ko yana bukatan biyan bukatansa a wani harka ta duniya ko tana bukatan ta samu shiga wajen mijinta ko tana bukatan a raba ta a raba mijinta da kishiyanta ko ya zama ƴaƴan kishiyanta ba su da fada duk wanda ya ji aka masa wannan ya ce zikiru man suhira lahu Allah ya ce laita minna man tatayyara aw tatayyara lahu aw takahana aw takuhina lahu aw sahara aw suhira lahu baya cikin mu wanda yake aka ai masa sihiri wanda wannan shi ma ya tsari kwarai da gaske zai iya kai mutum babban zunubi ko kuma zama kafirci baki da zuwa kawai ba tare da an gazgata ba kun ga abin da yake yake jawowa na ba za a karɓa sallah na kwana arba'in ba to balle kuma a ce mutum ya je kuma har wato ya sa ma an yi ma wani sihiri to kaga wannan le matsala ya ce baya cikin mu zikiru man ta'allama abajadin wato ambatan wanda ya je ya koyi wannan ilimi na na abujad wato wannan ilimi na taurari Abdullahi dan ba sai ke cewa laysa lahu inda Allah min khalaq ba yi da ma ara man fa'ala zalika lahu inda Allah min khalaq bana gani yana da wani wani wato rabo wajen ubangiji duk wanda yake yi wannan aiki wannan kuma kaga babban al'amari ne السابعه na bakwai ذكر الفرق بين الكاهن والعراف bambanci tsakanin wato alkahin da al'arraf alkahin da al'arraf alkahin da duk suna ne da ya kunshi da al'arraf din duka kamar da Sheikh Usaibu Tamiya ya faɗa in kuma ana sa a bambanta da sun zo waje guda a ce al-Arab shine wanda ke da awan sanin wasu abubuwa kamar wani abu da ya zama mutane suna neman sa ruwa a jallo ya bace musu ba su sani ba ba su ganshi ba zai ba su su isharori da su gane shi wannan wani lokaci wasu malamai suna kin shi al-Arab kamar yadda Imam Al-Bagawi ya magana al-Kahin kuma shine duk mai yin irin duk mai yin al-Arab din kuma mai yin mai yin kuma arrafa din kuma mai yin kuma tsafi mai yin sihiri mai yin komi da komi wanda duk alkahin ya shiga ciki to da dai wannan shine wato wasu daga cikin dangogi na alkohan ko alkihana da malam ya kulla babi a wannan a wannan karatu insha Allah wannan anan ya kamata mu ja burki sati insha Allah mai zuwa abinda zamu yi shine babu ma ja'a fin nushra da magana kan shi kuma rukuya da masu rukuya meye na sunna meye ba na sunna ba tunda shi ma wasu abubuwa da yawa da yawa sun shiga ciki so shi ma insha Allah zamu za mu magana akai sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da muka tafi Allah ba mu da abinda muka kusura ta Allah ya ce mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh